الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي جبام ذكرتمه كما يدى مكسابة نوانا للتابع بيسونا عمدة الأحكام من كلام خير الأنام وأن فضيلة الشيخ الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجمائلي الحنبلي يربط رحمه الله تعالى karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gome rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a cikin garin Nazare kuma jihar Bauchi a yau za mu ci gaba a darasi na nawa darasi na goma sha bakwai a babin asofo sahu da muhimmancin sahu a cikin sallah alkur'ani ya ambaci sahu a wajen yaki kuma ya yaba wa sahu na wajen yaki yasa ake kwatanta sahun wajen yaƙi da sahun sallah tunda mu yanzu babu yaƙi kusan duk yaƙe-yaƙen da za a kawo a shifti maka sai ka sa fashin mak a kai saboda haka yabon da aka yi wa sahun da ake yi a wajen yaƙi kamar yadda alkur'ani ya zo shine ya kafi sahun da ake a wajen sallah kuma annabi ya ce latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum lalle lalla ku daidaita sahunku ko Allah ya sassaba a tsakanin dukatanku ana ganin ku tahsabuhun jami'an wa qulubuhun shatta kana tsammanin su a dunkule suke amma zukatan su daban-daban ne kowa da inda ya dosa kamar yadda muke ciki a yanzu saboda idan mutane ba sa daidaita sahun sallah to wannan zai yi affecting din mu'amalarsu da tarayyansu da ittifakinsu akan abinci gabansu na duniya balle ma na lahira saboda haka mun ga hadisai musamman guda biyu ko guda uku waɗanda suka gabata za mu taki a hadisi na saba'in da uku hadisin da malam yake cewa an anas bin malik radiyallahu anhu anna jaddatahu mulaika da'at rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم أو وجه فلأصلي لكم أقيا أما أنا وبابيا amma da mai ya da wanda babu ya duk ɗaya ne. Kala ana, faƙuntu ila hasirin lana ƙadis wadda min tuli ma lubisa, فندحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفقت أنا واليتيم وراءه ولا يجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يميني وأقام المرأة كالفنا اليتيم هو دمير جد الحسين بن عبد الله بن دمير hadisan guda biyu ne to na ji mamaki da aka haɗa su waje guda ko da yake ruwayin imam bukhari da ruwayin imam muslim ko wanda Imam Bukhari da Muslim suka hadu sannan kuma da ruwayan Imam Muslim amma in kun duba za ku ga hadisai ne guda biyu Anas bin Malik radiyallahu anhu sai daga cikin yaran gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma mutumin Madina domin yaron Madina ne a zamanin Annabi yaro ne karabi Annabi ya bar duniya Anas bin Malik ana ganin kaman bai kai shekaru ashirin ba bai kai shekaru ashirin ba a duniya na'am to ya zauna a gidan annabi ya shiga kusan ko ina tunda har ɗakin matan annabi ma yana shiga tare da annabi ko babu annabi to yana ba da labari ɗaya daga cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da saukin kai idan an gayyace shi wani gida yakan je musamman in an gayyace shi liyafa domin wannan hadisi zai ba mu labarin cewa wata ƙohuwa ce ta gayyace annabi gidanta amma albarkacin jikanta yana gidan annabi kuma manzon Allah ya kama hanya ya je ya ci abinci a gidan saboda haka in wata tsohuwa ta gayyace ka liman saboda jikanta yana masallaci yana haddan qur'ani ko yana karatu sai ka je kuma ko ga kaiwa aka baka ka ci ka sha ruwa ka yi kum da bakinka eh ina san ga kaiwa ko eh saboda karka lauka cewa tunda eh tsohuwa ce wata tsohuwar hajiya mai yiwa ko akwai farfesu liman kuma ya kwana biyu bai ci farfesu ba a'a duk abin da aka baka kawai kai kubda ba ka ci kawai kai godiya wa Allah saboda irin wannan ziyara yana da muhimmanci ainihin tun daga ki annabi yayi kuma ana son a koyi da bi umman za Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa innaka la ala khuliqin azim fa bima rahmatin min Allah linta lahu abinda Allah ya ce ma annabi kenan ya sassauta wa sahabban sai mu'amala mai kyau tare da su walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawlihi فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين to wannan yana daga cikin fa bima rahmatin min Allah lil talam saboda haka kare kasance ka zamo liman kowa na tsoronka eh ka zamo liman kowa yana dari dari mu'amala da kai wannan ya gwada da maza da mata ya kamata su yi mu'amala da kai idan wata mata tana cikin rikici da mijinta za ta iya kiran liman sai dai idan mijin ya ji kuma gabansa zai faɗi don in liman mai nasiha ne mai yiwa zai fito ta ce da Allah ka yi magana wa liman ya kawo mana ziyara mana mai ce kawo ziyara ya yi mai eh wato ki fallasa muku ki fallasa muku alhali akan aje kotu ko kuma waɗansu mutane su ji gara liman ya ji idan kullum kana zuwa masallaci ko ba don Allah ba za ka gyara kuma hakan zai taimake ka rayuwa to annabi ya kama hanya ya je gidan wannan jatuma kakar ana dan malik sunanta mulaika kamar yadda ya ambata yace anna jaddatahu mulaika lalle kakarsa mulaika wadansu suna cewa malaika eh mulaika malaika a cikin sunan wani sarki a jihar Bauchi ko wani sarkin da aka yi a can baya shi ma yana da wannan lakabi kaga mulaika daidai ne malaika daidai ne ina fata an gane na'am da'at rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ta'amin ta kira annabi saboda wani abinci sana'atu lahu wanda ta kirya masa shine malamai suka ce da so samu ne in dai za a gayyace ka liyafa to da Allah hada lafiyayye a haɗa lafiyayye saboda yin kaje kaga da bambanci da na gidanka gobe ma wani ya gayyace ka baka ne amma in kaje kaga bai kai na gidanka ba ya kasa na gidanka gobe wani ya gayyace ka karin da kwane-kwane kenan yun karka je kai batan bakatantan mutuwan almuru in ji hausawa eh an gama tuwo ba kwashe da kai ba kuma can lahira ka je ka samu sun cinye gaba daya dai amma ba a kun shirme to mutuwan almuru Allah ya kyauta na'am to ta shirya masa abinci na musamman manzo Allah kuma ya je gidan fa akala milhu ya ci abincin sun makala bayan ya gama cin abinci sai ya ce umu ya ce ku tashi dukanku fali usalli lakum fala usalli lakum ya ce zan muku sallah ku ga yadda ake sallah malamai da yawa sun yi bayanin cewa sallan nafila zai musu amma kuma sai yace zai yi jam'i wannan shi yake gwada cewa ya halatta a yi jam'i a sallan nafila kuma kullum annabi yana yin sallah a masallaci cikin jam'i ana dan malik yana ina yana dab da manzo Allah ina Abubakar ibn Abi Quhafa ina Umar ibn al-Khattab ina su Ali ibn Abi Talib ina su Mu'adh ibn Jabal ina su abu huraira ina su sa'ad bin malik ina sa'id bin zaid ko abu sa'id al-khudri ko usman bin affan kuna ganin suna kusa da annabi za su bar waɗannan su zo dab da annabi yana da wahala dalilin da yasa waɗansu suke ce yara ba a barin su su zo dab da liman ko ma sahun gaba ba za ba su ba sai dai kuskure ne a basu su zo dab da liman amma za a iya barin su a safin gaba saboda me saboda annabi ya ce waɗanda za su zo dab da ni su ne ulul ahlami wal nuha su mallazi ne wato masu hankali da natsuwa masu ilimi su ne kamata su zauna dab da ni saboda haka yanzu a bar yaro dab da liman to a samu mai ilimi wanda idan liman ya samu matsala zai iya jawo shi ba tare da wani abu wata matsala ba amma in liman ya jawo shi liman ya fita kuma sai ya ji shi yana bin sa a baya ya dauka wai shawari za su yi haba kai kuwa ana cikin sallah a ji haka wai ka dauka liman ya ja ka don ku yi shawari ne to su kuma mutanen da aka basu a masallaci ya za su yi kenan to kaga ya zama shirme wannan bai kamata ya zauna dab da liman ba shi yasa aka ce ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum ina fata an gane saboda haka in an samu yaro mai natsuwa mai hankali ana gabatar da shi musamman ma yanzu da ake samun yaran mu suna haddan qur'ani eh saboda haka in suna haddan qur'ani sai a matso da su kusa amma hana su sa kananan kaya eh kaga wani ya zo dab da daidai lokacin magana kenan sai a hana su sa kananan kaya kuma ya da za a yi zuwa tura leman komai alaran mantinsa ya zo ya ja manya da iyayensa da kakanninsa da ƙananan kaya ko babu hula kun ga yi mutane ba za su samu na zuwa ba sai su ɗauka mai da abin wasa ne to haka dai za a rinka takura su ko da wani yana kokarin zillewa a ce kai gobe kai zaka ja musalla kaga duk ƙananan kayansa canzawa zai yi zai zo da jallabiya ƙarfi da yaji to wani ma in ya gaishe da jallabiyan ko ya je baban ya saya masa jallabiya sai ga murna yake yi yana farin ciki to abin da ake so kenan to tun da irin su Anas dan Malik balle mata a zamanin Annabi ba su sallah jab da manzon Allah a lokacin da yake jam'i shine Annabi ya ce bari ya gwada musu a zamanin Annabi mata suna zuwa masallaci har sallan asuba mun karanta amma ina suke zama eh ina mata suke suna can ƙuren masallaci a can ƙarshen masallaci saboda haka wani abu ma zai faru ba za ne ba to amma sai ga ki annabi ya ce zai mutu sallah wato a nan sallar nafila kuma wannan shi yake gwada mana cewa ya halatta a yi jam'i sallar nafila ya halatta to ba ga ki muna yi a ashan ba ba ga ki ana yi a tahajjud ba to amma abin ba wai ya tsaya haka ba ne wani lokaci a gidanka za ka iya cewa duk ku tashi zan muku sallar nafila gaba daya akwai wani hadisin da annabi yake cewa idan mai gida ya tashi cikin dare ya tayar da iyalansa suka yi sallah tare to za a rubuta su cikin wato azzakirin Allah kasiran wa zakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima za su wayi gari a cikin wannan sai dai ba kullun ake yi ba asalin jam'i ana yi ne a sallolin farillai sai kuma salloli muhimmai wanda aka ce a je filin idi a yi mafiya yawa ina fata an gani amma sallar nafila wato kowa zai yi ta kansa ne to amma nan da annabi ya ba su umarni sai suka bi ta kala ana ana kan malik ya ce fa kuntu ila hasirin lana ya ce sai na taki na ɗauko wani tsohon tsohuwar tabarma tabarman ka rauno ka ji su wadda min tule ma lobefa ya ce ya yi baki kirin saboda an daɗe ana zama a kai ina ganin kaman sau'o'ina balle yayuna ko iyayenmu za su iya tuna irin karaunon da tabarman karaunon da ba mai dizayin ba ba mai kala ba domin mai kala sai gidajen manyan mutane ake samu mai kala ainihin karauno na da idan aka daɗe da ke ana aiki da ke ya yake zamowa kukan sai dai a tambaye ku eni tabarman leda kenan a hakan ma mai yiwa ba za ku iya bayanin tsohuwar tabarman leda ba amma ka rauno irin na da saboda tsaban zama wato sai kaga kaban ta canza to irin wannan tabarma ce ta yi baki kirin aka rasa kimfiɗi sai ita za a shimfiɗa ta a tsaye saboda annabi zai tsaya su ma za su tsaya a kai yace to za ka ɗauko ta ta yi baki kirin ana ta taraddade da najasa ne babu najasa ne yaya za a yi ya ce fanadahtuhu bimaye ya ce sai na wanke da ruwa haka waɗanda suke fassara ba amma ni na fi goyon bayan fassara fanadahtuhu bimaye sai na yayyafa ruwa saboda in ka wanke da ruwa ba za a yi sallah kai ka rauno ɗin ko tabarman ɗani ne in dai ka sa a cikin ruwa ka jika to zai bata wa mutane tufafinsu saboda haka ni na goyon bayan fanadahtuhu bima'in na yayyafa ruwa da ya yayyafa ruwa sai ya kakkade sai ya shimfida musu suka yi sallah da wannan ne da masabar malikiya imam malik yake ganin duk shimfidan da za a yi sallah ana tare da ana shakka a yayyafa ruwa wani lokaci kana da sallah yanka ka shimfida yara za su zo su ta bidirin su a kai wani yaron ma zai yi tsari sai kuma akwai sallaya da ba za ta gwada alaman fizarin ba don kana taraddadi ko tabarma da mace mai haila da mara haila da yara ƙanana da wane ne kowa yana zama a kai yana kwana a kai don aka tashi za a yi sallah sai a yayyafa ruwa sai a kakkaɗe wannan yayyafa ruwa da kakkaɗewa shine kaman an kaɗe in ma da najasa a ciki ina fata an gane saboda koyi da anas dan malik Allah shi kare da dalili ya yi haka ne a gaban annabi kuma manzon Allah bai ce komai ba idan ba ku manta ba mun yi bayani sai daga cikin nau'o'i na ɓangaren hadisai guda biyar ko guda uku manya-manya shine akwai abin da annabi ya tabbatar duk abin da aka yi a gaban annabi bai ce a'a ba to ya tabbata ya tabbata shari'a ne ina fata an fahimta na faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai annabi ya tsaya a kan tabarman wasa fafto ana wal yatimu wara'a ya ce ni kuma da wani maraya sai muka yi sabuwa bayan annabi a kan tabarman wala ajuzu to ita kakar mu fa ita tsohuwa kuma tana ina eh min wara'ina tana bayan mu wannan shine muhallin shahid duk waɗannan hadisan wannan labarin da ya bamu ya ba mu labari ne saboda wannan wurin idan mutum zai yi sallah da mutane da yawa musamman a ce mutane mazaje guda biyu da mace guda ɗaya kamar yadda ya faru a nan shi ne liman yana gaba su mazaje guda biyu suna baya sai dai malamai sun ce mazaje guda biyu ana san malik ba yaro ne karami lokacin shekarunsa ba su da yawa shi kuma da ya zo ya ce wal yatimu maraya kaga anas ya girme su amma annabi ya bar su a baya sahu na musamman saboda me su ba manya ba aka ce saboda ba za su tafi ba ba za su tafi su ba sallan ba ashe kun ga yaran nan da suke zuwa idan yaro guda ɗaya ne da babansa ga kuma liman in dai yaron ba zai tafi ba to su biyu sai su tsaya bayan liman amma ka za akwai yaron da in ya ga wani abu kawai zullewa zai ya bar ubansa tsaye ba haka ba ne to idan ya bar ubansa tsaye har zai bar ubansa tsaye to sai su jeru da liman sai a sa yaron kawai yana wasansa ya kama hanya ya tafi ma babu matsala ina fata an fahimta idan kuma akwai mace ita kaɗanta sai ta tsaya can baya domin sahunta ita kaɗai sahu ne gaba ɗaya in matan suna da yawa dai suna baya kamar yadda wannan hadisi ya gwada mana haka annabi ya nuna musu to ko da sallan farilla za a yi haka za a tsaya ina fata an fahimta saboda haka wannan hadisin yana gwada mana cewa idan mutane uku za su yi sallah liman yana gaba amma masabar al'ahna suka ce liman yana tsakiya kamar yadda mata suke sallah da limamiyarsu mata in suna sallah da limamiyarsu mu a masabar malikiya babu wannan magana sun ce mace ba ta limanci kankan suka yi amma wasu mata ba sun ce mace tana limanci kuma ba ta tsayawa gaba idan mata uku za su yi sallah to limamiyan tana tsakiya ɗaya tana hagunanta ɗaya tana dama ɗaya tana haguna ɗaya tana dama to da wannan ne al'ahanaf suke cewa idan mutane uku za su yi sallah to liman yana tsakiya ɗaya yana haguna ɗaya yana dama sai aka tambaye su hujja sai suka ce to ai mutane guda biyu ɗin nan ba za a kira su jam'i ba sai idan sun je su uku shine za a kira su jam'i to amma inda mushkilan take shine wannan hadisi da muka karanta na Anas bin Malik wato direct point ne wanda yake babu yadda za ya yi kwana tunda ai a gidan kakar Anas dan Malik mazaje guda nawa ne su uku ne kuma ma sauran guda biyu yara ne kanana ma duk da haka annabi ya ce su tsaya a bayansa me yasa bai jeru da su ba to ba a je ruwa sai idan mutum ɗaya ne ina fata an fahimta wanda shine hadisin gaba zai ambata mana eh yace fa salla lana rak'atayn summa sarafa annabi ya mana sallar nafila raka'a biyu sannan kuma sai ya juya ya bar gida to malamai sun ta bayanin cewa annabi yayi haka ne domin saboda ya musu addu'a ta fatan alheri addu'a cikin sallah tafi karbuwa akan addu'a wajen sallah dalilin da ya sa ka ce du'a'u matsala ana yi ta cikin sallah ne idan an gidan da sallah ba a du'a'u matsala sai dai a yi du'a'u ibada kamar yadda za mu gani a babin sallah abinda ake nufi da du'a'u matsala wato addu'ar roƙo du'a'u ibada addu'an ambaton Allah yasa idan mutum ya yi sujada ana son ya faɗi damuwarsa wa Allah subhanahu wa ta'ala in ka iya larabci ka sa da larabcin baka iya ba to ka yi da yarenka kamar yadda wasu malamai suka ce suna fahimtar ya halatta a yi haka sannan wuri na biyu a cikin sallah shine kafin a yi sallama saboda hadisin abu sa'idin al-khudri Allah shi kare yadda da shi annabi ya ce mutum ya gama tahiya ya salati wa annabi ya nemi tsari daga abubuwa wato guda hudu ko guda biyar Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannama wa a'udhu bika min azabil qabri وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المحكم والمغرب saboda haka mutum ya nemi tsari daga wannan tana ko wata ruwaya da ta ce wa uzu bika min fitnatil masih dajjal eh in ka hada zai zama guda biyar ko guda shida to idan kai wannan sai ka roki Allah abin da kake so kun ga wannan ya gwada koda da yarenka zaka iya yi kafin kai sallama amma kana yin sallama to sai dai du'a ibada اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سننكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سننكم ذا قل هو ذا فلك ذا ناسي سودين idan bayan sallan magariba ne da bayan sallan asuba sau uku uku sannan ga ayatul kursi wanda ake so a karanta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm har zuwa karshe sannan ga subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 a cika da la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kaga duk waɗannan du'a ibada ne babu inda aka ce kana da hannu kai roƙo ina fata an fahimta to dalilin da ya samu muka fi goyon bayan cewa mutum ya yi addu'a cikin sallah kenan eh ina fatan an gane bayanin da na yi don haka fa sallah lana rakatai ne annabi ya musu sallah raka a biyu ba san addu'an da ya yi ba a gidan kakan ana yaron gidansa ya yi addu'a sun man sarrafa to kun ga wannan dole za ta ji daɗi saboda ya martaba ta kuma yana tare da jikanta kuma jikan da aka wayi gari ya kasance ɗaya daga cikin malaman hadisai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam guda nawa guda guda bakwai a cikin bakwai din nan Anas yana ciki babban albarkan da ya samu kenan sab'un min as-sahabi fawqa al-alif kan naqalu min al-hadith an al-mukhtar khair mudar Abu Hurairah tasadun Jabirun Anasun ka gani abu huraira ta ja sa'adun jabirun anasun ka gani ana dan malik ake nufi da wannan daraja ce yasa kar kullun kana gaba gaba masallaci kana gaba gaba a teburin malam ana karatu amma kuma karatun yana fita ta ƙeyanka da ya kamata a ce karatun yana zama ko da littafinka ne makana maimaitawa ko kuma ka rage damuwa wa kanka ka rage damuwa wa kanka domin damuwan duniya ba za ta kare ba har lokacin da za a bizne mutu wala yamla batna ibn adam illa tuwar wa yatubu Allahu ala man taba sai hadisi na gaba ko da yake karin bayani ne wane ne al-yatim din nan kun ga nan ya kamata fassarar nan akwai wani layi na fassara ku duba ku gani inda aka ce al-yatimu Anas ɗan Malik ya ce, Ni da wani maraya sai muka yi sahu a bayan annabi. To, alyatimu maraya shi ne wanda babansa ya rasu ya bar shi bai balaga ba. Idan uwarsa ce ta rasu bai balaga ba bai kiransa maraya tun da ubansa yana nan gatarsa yana. Saboda haka yana da kyau iyaye maza ku gane wannan. Duk yaron da mahaifiyarsa ta rasu aka bar shi yana ɗan ƙarami, to da Allah kula da shi. domin idan ubansa yana nan gatansa yana nan amma lokaci sai ka samu a gida uwarsa ta rasu an bar shi uban yana nan amma yadda ake wulakanta yaron abin mamaki ne ko almajiri ba wulakanta shi haka to kun ga hatsari ne babba yasa a ka'ida ta musulunci maraya shine wanda ubansa ya rasu alhali yaron bai balaga ba in ya balaga kan ya fita daga maraya tunda daman ko saurayi na gidan kan ya balaga ka kore shi eh je ne milaki ya kama gabansa in zai waiwayo ya kalli iyayensa yana taimakon su ya waiwayo ya kalle su amma kaga budurwa in ta balaga ita ba a koranta don hatsari ne amma su kuma turawa koransu suke yi yadda suke koran namiji haka suke koran mace sai ta je ta kama daki yasa za ka karuwai sun fi yawa a cikin su sai yarinya ta zama karuwa eh Allah ya kyauta to wannan marayan da yake ne Dumaira Jaddul Husayn bin Abdullah bin Dumaira wannan ya mana karin bayani ne to sai mu koma sama wali muslim a wata ruwaya ta Imam Muslim anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla bihi wa bi ummi annabi yayi salla da ki da mahaifiyarsa kun ga wannan ya gwada albarkacin yana zaune a gidan annabi manzon Allah yana kai ziyara gidan mahaifiyarsa ita ce ummi sulaim mun karanta tarihin ta can baya ita ce ummu sulaim mahaifiyar mahaifiyarsa ita ce mulaika ita ce wanda makaranta hadisin yanzu saboda haka yana kai wan ziyara gidan kakan anas yana kai wan ziyara gidan mahaifiyar anas saboda kun san zamanin annabi zamanin mutunci ne ba irin zamanin yanzu ba la zan yi karin bayani ne zai na ga mala ali shaka mu yayi dariya ya za kuma da zan buga misali da wani limami ne Allah ya taimake mu na'am to annabi ya kai ziyara gidan mahaifiyarsa ummu sulaimin sai kuma ya musu sallah fa kama ni an yamini sai ya tsayar da ni a gefen dama wa kama almar'ata kalfana sannan sai ya sanya mace a bayan mu to shi yasa idan mutane guda biyu za su yi sallah duka maza to yadda annabin nan yayi haka ake yi to in kai da matar ka ce fa za ku yi sallah eh a jere za ku tsaya eh tana baya ita ce ka'ida amma wasu malamai suka ce jeruwa za su yi saboda babu bambanci tsakanin mata da miji musamman ma masu mata ɗaya ɗaya in suka yi shekaru da yawa sai ga suna kama da matayensu eh sai ga lokaci duk yan gida ɗaya ne gaba ɗaya idan ba ya ce maka matarsa ba ce to zai ka ɗauka a'a to baba ya gwada baba kenan a ka'ida ko da matarka ce eh a baya za ta tsaya wannan ita ce ka'ida kun ga idan mutum ya aure ran da ya shiga ɗakin amarya shiga na farko ba a gaggawa wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa wato wajen samun sassaucin aka bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka za ka shiga ka yi alola in ka yi alola za ka yi sallah ita ma ka ce mata ta yi alola eh saboda haka za ta tsaya a can baya kai kuma kana gaba sai ku yi sallan nafila sai ku zo ku yi addu'a tare idan kuma tana cikin jinin al'ada fa eh ya za a yi kai sai ka yi sallan nafila in ka yi sallan nafila sai ku yi addu'a tunda ba hana addu'a ba kuma ka gan za ka yi addu'a sai ka rike gashin moshinta kafin komai dama tsire ne ko kaza ne da jus ne ko lakasaira ne ko menene yana gefe wannan sai an gama addu'a sai ka dafa gashin goshinta ka yi addu'a akwai addu'an da annabi ya karantar idan ita ta ce ita ma za ta dafa gashin goshinka ta yi addu'a to bismillah ita ma sai ta yi daga nan kuma sai ku jawo nama duke na sai a fara ci ana taɗi ana jin nama ana taɗi haka har gari ya waye wai misali kenan eh da manya sun gane bayanin da nake eh to kaga a nan ba yadda za a yi a ce kai sallah da matarka a jere wasu malamai suka ce tun mutumin da ya salla da mace suna jere to baya da sallah wasu masaba kuma suka ce akwai dan sassauci dalilin da yasa a Saudiya za ku ga mutanen ko Bangladesh ko ina ne ba su damu ba su yi sallah kai musamman ma mutanen Iran wallahi sai ga namiji guda daya tsakanin mata eh ayan ka je Saudiya ba za ka yi kallo da yawa sai ga namijin ya tafiya a hankali a hankali kaman ko ya gaji ne ko yaya matarsa bai ta za ta ringa kama hannunsa tana jansa wani yin zai tunkuɗe shi ta tunkuɗe mutumin ta ji kana namiji wai matarka ne za ta tunkuɗe maka sharri kai kana nan ba za ka iya tunkuɗewa ba ai kun ga akwai matsala Allah ya kyauta to zance dai mafi inganci idan mutum zai yi sallah da mace to tana baya ko da su biyu ne shi da matarsa to balle kuma a ce wata mata a can gefe daban kuma mutane guda biyu mazaje idan za su yi sallah to liman su yana tsaye mamu kuma yana gefen dama saboda haka ba baya zai tsaya ba ina fata an gane hadisin gaba zai tabbatar mana da wannan har ila yau dama mahallu shahid na wannan hadisi shine don a karantar da mu idan mazaje guda biyu ne to a jere za su tsaya masabar malikiya suka ce liman yana gaba kaɗan mamu yana baya kaɗan domin ƙafafuwansu ba jerawa za su yi ba sai dai babu hadisi a kan haka babu hujja a jere ne za su yi kai kuma da kake jere da liman karka ɗauka cewa liman kuma sa'anka ne duk komai za ku yi tare a'a sai yayi kai za mu samu bayani nan gaba sai hadisi na saba'in da hudu عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساري فأخذ برأسي وأقامني عن يميني نايد لك كو أين أكرم تاكي كون غبكم بايني نايد كون غبكم بايني يو كوانا متى نوني menene na dariya ni tambayan kwanan wata eh ai na karanta al-yatimu maraya nace huwa dumaira jaddul husaini bin abdullah bin dumaira shine dumaira wanda yake kakan al-husaini bin abdullah bin dumaira eh sai dai dukan su babu sahabiya cikin su na farko shine sahabi da amma sauran ba sahabbai bane da kuma bai daga cikin waɗanda sunansu ya fito a fili daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa aka kawo mana fassarar da take ce amma sahabi ne tunda ya haɗu da annabi eh yau koyan aji ma na tambaye su wane ne sahabi man huwa sahabi eh beluga al-arabiyya man huwa sahabi ko who is the companion إيه. الصحابي هو من صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على الإسلام وإن تخللت الردة بين ذلك على الأصح wannan shine sahabi wanda ya hadu da annabi kullum muna jaddadawa wanda ya hadu da annabi ba wanda ya ga annabi ba Allah ramma haka ne kake so ka faɗa ko naka wanda ya ga annabi ne to wanda ya hadu da annabi saboda in kace wanda ya ga annabi to kaga mai kiran sallan annabi Abdullahi bin Ummi Maktumin to ya makafo ne sai ka fitar da shi daga cikin sahabbai ko baka isa ba eh yaza aka ce man laqiya man sahiba man laqiya kuma sahiba din nan ko da minti daya ya zauna tare da annabi inda har ya hadu da annabi ko minti daya ne eh ko minti daya ne sahabi ne na'am حديث نسب عند هدو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس كان النبي كما صحابين النبي wanda annabi ya yi masa addu'a saboda addu'an da annabi ya yi masa ya kasance yana da ilimin alkur'ani kuma yana da ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala yace bitu inda kalati maimuna yace na kwana a wajen umma ta maimuna ba ce maimuna ɗaya daga cikin matan annabi ita ma mun ambace ta a can baya ɗaya daga cikin matan annabi to ummarsa ce ita ce khala ko san hadisi ya tabbatar da cewa khala bi manzilatil um eh kulura umma tamkar uwa ce ta wani waje in ka duba za ka ga tausayin da umma za ta yi maka gwaggonka ba za ta tausaya maka aka ba amma kuma wajen karfin dangantaka ko ta fi karfi amma wajen tausayi kuma umma ta fi to tsakanin baba da mama kuma wane ne fi karfi ta wajen dangantaka sai baba saboda inda in ba domin ya nemo maman mama ba za a samu ta ba ko haka ne zama mai sa wajen gado aka ba shi da yawa ita aka nata da yawa aka ce tana da sulusul baki eh da mama da baba wa ya fi kusa da mama da baba wa ya fi ƙarfi ok to baba shi ne sai dai kuma ku kare mini maganan ne ba ku kare ba eh amma wajen biyayya kuma da aka tambaya annabi wane ne zan masa biyayya sai ya ce mahaifiyarka ya sake tambaya ce mahaifiyarka ya sake tambaya ce mahaifiyarka da ya sake tambaya sai ce sai babanka ya ce da babanka fa adnaka fa adnaka uba su ɗaya ambace shi sai ya ce fa adnaka fa adnaka adnaka shine wanda yake dab da baba dan da aka ce babu baba to akwai babban wa amma kaga uwa sau uku aka ambace ta to mu je dai uban da ya tunda shine koga kwata-kwata inda bai samu ita uwan ba ko ba ka ba ai da ba za a samu dan ba mm Abdullahi dan Abbas dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya kwana a wajen ummansa Maimuna to malamai sun ce fa lokacin da ya je kwanan nan fa shekarar ta goma sha uku shekarar sha uku wani abin mamaki ya kwana a ɗakin annabi kuma annabi yana kwanan ɗakin na ranar ya sa malamai suka ce ya yi haka ne domin ya game annabi yake yi da daddare ashe yaro ɗan shekara sha uku bai da wato bai balaga ba yaran da ko haddana yanzu eh yaran da ko haddana yanzu ai ne to ka gani amma shekara goma sha uku yana da shekara goma sha uku sai aka ce akwai kun san akwai wani wanda annabi ya naɗa shi limanci irin bincike-binciken malamai ne ya gano haka wata tawaga ce ta zo binnin madina annabi ya basu suka kwana biyu suna halartar masallaci suna halartar majalisinsa da suka gaji sai suka ce za su koma tunda sun musulunta sai ya ce ku je ku bincika zan nada muku limami daga cikin ba zan tura muku wani ya je yana muku limanci ba amma a bincika wane ne wanda ya fi haddan alkur'ani tun da kun kwana biyu a wajena kawai da aka je aka bincika sai aka samu ɗan shekara bakwai shi ya zo da babansa irin masu kiriniyan nan ne kawai ya biyo babansa ɗan shekara bakwai wannan ya zo ya karanta wata ya zo ya karanta sai aka samu yaro kawai ya haddace abubuwa da yawa saboda yana ci annabi ya kalle shi ya ce an ta imamuhum ce ya ce na baka limanci kai ne limamin su kai ne limamin su aka ce kuma ɗan shekara bakwai sai dai dama an ba da shawara aka ce to ku yi tare-tare ɗin ɗan shekara bakwai sai da tare-tare in ba haka ba ɗan shekara bakwai ya zo in ya ja sallah sai ka je ka samu a waje kuma yana wasan ƙasa to sai ana ɗan nusar da shi ƙarfi da yaji yana koya masa ɗabi'u na manya to kaga dai shekara sha uku ma haka ne don wani yana da shekara sha biyar ko sha bakwai zai je ja ku sallah bayan kun fita kuma da jallabiyarsa shi kenan sai ya sa ƙananan kayansa ya tace kai ya je hira liman da zuwa hira da daddare limamin ɗami haka daidai ne eh ai kaga ba daidai bane ko ai babu dadi tunda ai bai je ma da jallabiyan ba sai dai an je jallabiyan ya sa kananan kaya kamar mai mai zuwa aikin banki eh to Allah ya taimake mu na'am saboda haka wannan ya gwada idan kana da wata kana da mata ita kuma dan uwanta sai ya zo babu dakin da za a kwana kuna iya kwana daki daya matukan bai wuce shekara sha uku ba bai da wayo in bai da wayo kuna iya kwana daki daya amma babu komai sai ba abin da za a yi saboda mutanen da suna da katifan ciyawa sai ka samu mai gidan ya zo ma sai ya kwanta a gefe ita ma in ta zo sai ta kwanta a gefe to shi ma yaro dan kwana da ya zo shi ma sai ya kwanta a gefe tsakiyan katifan babu kowa amma gefen katifan kowa ya yi filansa ba abin da zai faru to amma shi ya kwana a gidan annabi wani abu sai ya faru me ya faru ya ce cikin dare fa kaman nabi sallallahu alaihi wa sallam ya salli min allai ya ce sai annabi ya tashi yana sallah da dare amma wata ruwaya inda ya faɗaɗa ya ce shi bai yi bacci ba kawai sai ya ji annabi ya tashi ya ce da annabi ya tashi ya ce sai ya kyallare ido yana kallon duk abin da yake yi ya sa malamai suka ce akwai wani a ɗakin to kai kakarar zama da kai da matarka da wani a ɗakin ko ɗanka ne waɗannan yaran kana ganin su kana raina su ba su da wayo sai ka samu akwai wayon da suke da shi kai baka sani ba saboda haka kiyaye yin waɗansu abubuwa a gabansu kuma yaro zai gwada maka yana bacci har yayi wani mika daga nan idansa biyu eh to ga abin da Abdullahi dan Abbas yana bada labari ne gaskiya yake faɗa yana bada labarin fa bayan ma fa ya tsufa ne yana bada labari normal dun da bi'un yara ne da bi'un yara ne wani lokaci wani idan zai tafi sallah ko kuma zai tafi wani waje zai bi abin da ɗakin ya ce ba ku tashi ba ne hal yanzu sai ga sun yi kwas wani ma idansa biyu sai rufe ido ya gwada yana bacci ba ku tashi ba ne to ku tashi sai ɗan yi miƙa to za mu tashi daga nan fa idansa biyu sarai ai kowa ya riga ya san wannan ya ce to yana lura da annabi ya ce annabi sai ya je ɗauko ruwan da aka rataya a rataya masa ruwa ya ɗauko ya goge bakinsa duk yana ganinsa ya kalli sama ya ga taurari ya yi addu'o'i ya karanta ayoyin cikin suratu ala imran wajen ƙarshe duk ba yana jin sa yana gani amma annabi bai san yana ganin sa ba annabi ya alwala da ya alwala ya tsaka musallan nafila da ce cikin dare da daddare annabi ya tashi ya ce da naga haka fa kumtu an yasarihi to kaga inda zai fallasa kansa kenan ya ce abin da naga yayi ne ma sai na je na yi da alwala ya ce ina zuwa sai na tsaya a gefen hagunansa inda zaka gane cewa shekara sha uku baya da wayo a gefen hagunan annabi ya tsaya ya ce fa kama ne an yami ne sai annabi ya mayar da ni gefen dama amma gefen dama ta ina ya mayar da shi ta gaba ko ta baya ta baya sai ya ci gaba da sallah annabi bai takaita yadda ya saba yin sallah haka yake in yana tsawaitawa a sallar nafilan dare kawai sai ya ji yaron da yake gefen damansa kawai yana yi yana gengedi yana yi yana gengedi sai annabi ya bar kabdin da yake yi sai ya kama kansa ya kama kunnensa yana wasa da shi yana murda kunnensa domin kar yayi bacci shi Abdullahi dan Abbas da kansa ya fada nace kuma suka isar da sallar nafila annabi bai ce ashe kana gani na bane ashe kaza bane a yasa aka ce kai ta kazan dan tunda ai yayi koyi da shi ne ko haka ake so ina fata an gane mahallin shahid shine mutane guda biyu maza idan za su yi sallah idan har yaron kana ganin mai dan natsuwa ne dan dama-dama ne ba zai tafiya barka ba to sashi a gefen dama kai ko zai tafiya barka ma eh ka sashi a gefen dama ya kama hanya ya tafi yake da dama kai kadan ka ne ina fatan an gane yawwa to kun ga nan ba sai an mana bayanin cewa idan liman zai sallah da mutane da yawa kuma yaya za a yi ba an gane bayani mazansu da matansu saboda haka ka'ida liman yana gaba maza suna bayan liman masu hankali da ilimi suna dab da liman saboda ko za a samu matsala a sallah sannan ga sahun maza a baya mata kuma suna ina suna can baya wannan kenan sai babul imama babin da zai mana bayani dangane da limanci to a cikin sallah dai liman shine oga kwata-kwata sawa'un sallan farilla ce ko sallan nafila kuma limanci yana gwada tsarin shugabanci na musulunci saboda haka duk masallaci ko da ba na juma'a bane na kamfu salawa to a sanya liman masafar malikiya sun dauki limamin da za a nada da muhimmancin aini suka ce tun masallacin da suke da liman ratibi idan ya zo ya yi sallah to wasu su zo su yi sallah bayansa idan zai jawo fitina haram inda liman ratibi ya yi saboda haka sai dai kawai dole ku zo ku jira liman ratibi ina fata an fahimta saboda muhimmancin limanci to amma ba zai kawo fitina ba babu laifi a yi sai dai kuma a yi bisa tsari amma na ga manya-manyan masallatai musamman manya-manyan masallatai na manya-manyan garuruwa waɗanda suke bakin hanya akwai matafiya da yawa wannan zaka bayan sallan azhar an yi jami'a kai goma kafin la abin nan bayan sallan azhar ko la asar ma haka ko magariba ko isha'i to wannan saboda lalura ce babu matsala tunda ba zai yi su tattaru lokaci guda ba amma masallaci a cikin anguwa mutane suna kwance abinsu su liman ratibi zai zo ya ja sallah su suna kwance sai daga baya su zo su tada jami'a baya kullum ba daidai bane musamman in zai kawo fitina haramu saboda limami yana da matsayinsa liman ratibi dole ya girmama shi shugaba ne jagora ne akan abubuwan da suke na waje ma balle a cikin sallah to wannan za a yi mana bayanin ya ya kamata a yi biyayya wa liman a cikin sallah eh limamin nan ko koda sa'anka ne limamin nan ko da kaninka ne ko ɗanka ne ko jikanka ne inda ya an ce ki ne liman kai kuma kakansa kana mamu to ka haƙura kawai ka saurari hadisan da za mu karanta hadisi na farko ana bi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يهول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار wannan alaman da aka sa na question mark din nan kuskure ne abin da ya kamata a kawo shine exclamation mark alamatu ta'ajjub eh ko kuma ma a bar shi haka ina fata an gane hadisin babban sahabin nan ne Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Allah shi kare yadda da shi Addausi wanda ya shekara uku ko shekara hudu kacal tare da annabi sai aka wayi gari kuma ya fi kowa yawan hadisai saboda annabi ya yi masa addu'a wata rana annabi ya ce waye zai shimfi da tufafinsa idan na gama maganganu gaba ɗaya ya haɗa tufafin ya dunkule a kirjinsa ba zai manta abin da na faɗa ba sai abu kurera ya shimfi da mayafinsa mayafin kenan amma ya shimfi da annabi da ya gama magana ya dunkule ya rike a kirjinsa ya ce daga ranar duk abin da annabi ya faɗa ban manta ba dalilin da ya sa ya fi sauran sahabbai hadda na hadisai ke kowa da abin da Allah ya bashi wani oga ne a ɓangaren Kur'ani, wani kuma oga ne a ɓangaren hadisi wani kuma oga ne a ɓangaren jagoranci daidaita al'amura shi ya sa annabi yakan sa wannan anan wannan anan wannan wani kuma sai Allah ya haɗa masa duka amma ba su da yawa duk waɗanda Allah yake haɗa musu komai da komai ba su da yawa a ce kana malami kana hamshakin mai kuɗi eh ok ba sai na ƙara sabu ma an gane zancen sai dai walai sa alallahi bi mustankarin an yadda ma al'alama fi wahidin saboda haka abu furaira Allah shi ƙara yadda da shi mutumin yamen an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kala yace daga annabi yace wata rana annabi yana gargadi yace amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu shin ba ya tsoro ne wanda yake daga kansa kafal imami kafin liman yayin liman kenan ko eh Hausawa suna kiransa yaya ne ko eh wanda yake riga liman abu yace ba ya jin tsoron an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin Allah ya mai da kansa kan jaki aw yaj'ala suratahu surata himarin ko Allah ya mai da suransa suran jaki wannan akwai fassara guda biyu kansa ya zamo na jaki ko gangan jikinsa ya zamo na jaki jaki dai yana daga cikin dabbobi waɗanda ba su da hankali waɗanda suke wawaye ne waɗanda suke jakuna ne shirme ne ma gaba daya amma to ga abinda aya ta fada kama salil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatillah ka gani bi ayatillah ko bi ayatina wallahu la yahdi alqawma zalimin ka gani kama salil himari kaman misalin jaki ne yahmilu asfara wanda yake dauke da manya-manyan littafai niki-niki yanzu aka hada littafan addini ka kaf gaba daya ga tafsirin tabari ga na albagawi ga na ibnu kasir ga na shek gumi ga na ainihin alkasimi aka hada su waje guda aka dauko sahihul bukari aunul mabud da tuhfatul ahwazi da sauran littafan hadisai sannan aka dauko fiqihu littafi iri daban-daban ga almuguni ga almuhalla ga al'ikilil da sauran makamantansu sai aka jibga a bayan jaki sai kuma daman kana neman fatawa da ka ganki da littafin addini kawai sai kana tsare jaki kana ce dakata dakata malam zan tambaye ka to da kai da jakin waye jaki eh da kai da jakin waye sai jakanta ka gani haka ce duk ɗaya ne ana ganin ma kamar jakin ya fi ka hankali don ka tare shi ma ba tsayawa zai ba kai kuma kana kokarin ka tambaye shi saboda kana ganin kamar malami ne eh kamar salil himari yahmilu asfara yasa Allah ta'ala yace Allah wadaran waɗanda suka karyata ayoyin mu domin kamar jakuna suke kuma duk lokacin da aka zo aka ce kai jajaki to ana nufin kanka din nan wato kamar baya fahimtar komai ai kamar kan kifi ne kan kifi akwai kwakwalwa ina kwakwalwa eh shi yasa kifi yake kama ake kama ake kama kifaye cikin sauki saboda ba su da kwakwalwa duk wanda ya ce maka kanka kamar na kifi ya gama da kai ba sai ya mai ke kamar shirmaci kenan saboda in ya ce maka jaki mai yiwa ba za ku rabu lafiya ba inda kana ganin jaki yadda yake jaki kato ana baki wahala amma faki ya gagara gane wahala ake baki saboda tsaban jaki ne to duk mutumin da ya kasance yana riga liman yin wani abu a cikin sallah to in bai yi sa'a ba Allah zai mai da kansa kan jaki ko ya mai da gangan jikinsa gangan jaki wato irin na jaki wasu malamai suka ce ba abin mamaki ba ne Allah ya mai da mutum jaki gaba daya wasu kuma suka ce ɗabi'unsa ne za a mayar don haka kada ka kuskura ka riga liman da wannan ne da wannan gargadin da aka yi malamai suka tafi akan cewa duk wanda ya riga liman yin wani abu a cikin sallah suka ce sallarsa ta bace amma zance mafi inganci ya yi babban kuskure sallarsa ba ta face ba sai abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu kan ko kai ne kakan kakan liman to in ka riga shi abubuwa guda biyu baka da sallah abu na farko kabaran harama sai liman ya yi kai in ka riga liman kabaran harama to kai sallarka sai ka samu yanci sai kai sallanka ba liman kake bi ba abu na biyu sai sallama in ka riga liman sallama ka kuskura ka riga ki sallah ta baki sai dai a sallaman an samu lalura wannan musulunci zai maka rangwame kwarai da gaske akwai wasu malaman da suka tafi akan cewa an yi dadda sallah ashe kai kama su fitsari ya matse ka ko ba haya ya matse ka shi kuma liman da ya gama tahiya sai ya dauko salatin annabi mai tsawo bayan ya gama salatin annabi mai tsawo sai ya zo addu'o'in nan da ake yi sai ya ta ja yanzu in addu'o'in da suke littafin ashimawi ne ma yana jin sai an yi minti biyar ba yi sallama ba haka ne ko kawai sai liman ya zo yana ta ja yana ta ja to haka ce a nan sai ka balle ma liman sai ka yi sallama saboda in ba haka ba sallanka za ta lalace da daya to sai ka yi sallama an kai sallama sai ka tashi a kan ka yi fitsari a wajen ko ka yi ba haya a wajen ko laluran da kake tare da ita ta bayyana a wajen to ka yi sallama kuma sallanka ba ta ɓaci ba na biyu masabar malikiya suka ce limamin da ya aringi zuwa cikin sallah an yi raka a hudu sallan azahar sai ya miki aka ce subhanallah daman limami ne wanda ake rigima da gini mai taurin kai ne aka ce subhanallah ya kito ku balle masa ku sallama sai dai problem din idan kuka balle masa shi kuma bai fasa ba sai da ya kawo guda ɗaya sai ya ce ai a cikin raka a hudun nan akwai mai matsala ne shi ya sa eh to amma duk da haka malamai sun ce in ya ce a cikin raka'o'i hudu din nan akwai mai matsala don a ka'ida idan akwai mai matsala jefar da raka'an ake yi a kawo wata sabuwa to me ce ce matsala sai ku tambaye shi don akwai matsala akwai matsalan da take fili akwai matsalan da take boye sai ya ce ai a cikin raka'o'i hudun nan akwai raka'an da ban karanta fatiha ba kuma annabi ya ce wato la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba kuma ana nufin karanta fatiha na cikin kowace raka'a ce yace to ni da na tashi kawai sai na manta na kama tahiya a tsaye sai da na yi raka'a hudu da na yi raka'a hudu kawai sai na tuna a kai raka'a guda ɗaya tahiya na yi yace shi yasa na tashi na abun nan na kawo ta biyar kuka yi ta subhanallah ne kunnen uwar shegu na ki sauraron ku to tun da farko dama maka shaidan cewa kai liman ne mai taurin kai eh wannan ba an taba samu ko ne limami da ake ta rigima da ke zai yi kuskure fa a masa gyara ba zan faɗi sunan garin ba amma dai ko da zai ce wannan yana da kyau ya gyara in babu yadda za a yi ka zo kana jagorancin mutane ka ɗauka kafi su hankali ka ɗauka dukansu kafi su ilimi kafi su wayo kafi su dabara kafi su hikima ba zai yi ba it is impossible ba zai yi ba kuma dan adam tara yake bai cika goma ba shi kullum aka masa gyara jayayya yake yi wata rana sai ya musu rafkanuwa a ce fa ba yi kafni ya bai ce babu komai wata rana ya tafka a ce ba yi ba diya bai ce babu komai wanda ce kai ni na kasa gane wannan limamin kaman a rikice yake ko kansa ne ya sunce ko menene amma ko ba haka bane tsaban taurin kai ne to ba daidai bane to ko da a wannan matsala gashi mun buga misali raka'a guda ba karanta Fatiha ba ko eh sannan kuma ya kawo hadisi to ko san gaba sabar malikiya karanta Fatiha a cikin kowace raka'a ba dole bane manyan malamai da yawa sun ce ba dole bane saboda haka limamin da ya mike bai karanta fatiha ba kaga a wajensu raka mata rufe ba me ya kamata a yi sai a yi sujada in mafiya yawan rakawai ya karanta fatiha rakawai guda uku an karanta fatiha to don guda ɗaya ba karanta fatiha ba sallah ba za ta baki ba ina fata an fahimta to wannan mun kawo wani bayani ne amma ya ta kasantan sai liman ya yi abu sannan a yi kamar yadda waɗannan hadisai za su ambata mana عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جئل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا حديثنا قبا ينا كما دوانا عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جئل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا waɗannan hadisai guda biyu suna kama da juna akwai inda suka bambanta kadan hadisi na farko dai na babban sahabin nan ne hadisi na biyu na babban sahabiyan nan ne ita ce nana Aisha radiyallahu anha saboda haka manya manyan hadisai ne hadisi na farko wanda aka karbo daga Abu Huraira Allah ki kare yadda da ki qalat yace eh qala yace haka ne ko ana bi Huraira radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace innama abin sani do ilal imamu an sanya muku liman ne liyutamma bihi domin ai koyi da ki fala taktalifu alai kada ku kuskura ku saba masa kun ga annabi ya riga ya gama zance yasa in an saka liman to ba a saba ma liman a ko menene ba za a saba ma liman ba liman ogani da ke ya fassara ya ce fa'iza kabbara idan ya yi kabbaran harama fa kabbiru to sai ku yi kabbaran harama wanda ya daidai tare da liman suka yi lokaci guda kuwa ya rage nasu shi ne rikita kansa sun ya saba wa annabi sai liman ya yi kabbara kai kabbara wa iza raka'a farka'u idan liman ya yi ruku'a sannan kuma ku yi ruku'a duk mutumin da yake tafiya ruku'u tare da liman kuskure shi yasa ake son kowane liman ka lura da yadda yake sallah duk na lura limaman ku yadda suke salloli da bambanci eh nima masallaci na haka ne yadda nake sallah da bambanci da yadda na'ibi na yake sallah ko na'ibai na suke sallah yana da kyau a rinka lura akwai limamin da idan zai je ruku'u sai ce Allahu Akbar sai ya ɗan ja. Alhali abinda ake so, sai liman ya rufe baki, dangane da ambaton Allah akan aiki sannan kai za ka fara naka. To wani shi kuma tun daga tsaye sai ce Allahu Akbar kuma bai ruku ba. To kaga wanda ya fi shi sauri kafin shi ya yi ruku'u sai ka samu wanda ya fi shi sauri ya yi ruku to dole ka lura da yadda limamai suke jan sallah ina fatan an fahimta saboda haka wa idza raka farka'u sai yayi ruku'a akwai ruku'a wa idza qala sami'a Allahu liman hamida idan liman yace sami'a Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamdu to ku ku ce rabbana wa lakal hamdu walan suka ce araba mamu ba zai ce sami'a Allahu liman hamida ba na liman ne liman ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba na mamu ne amma kuma wani hadisi ya gwada cewa duka biyu wani haɗa ba saboda haka liman zai ce sami Allahu liman hamida to kai ma sai ka fala lokacin da za ka ɗago a hankali ina fata an gani kamar rabbana walakal hamdu sai ka fala a hankali yasa za ku ga wani lokaci idan muna jan sallah muka ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu karka yi irin na masallacin na masallacin kakanninmu sami Allahu liman hamida ana dagowa daga ruku'u rabbana wa lakal hamdu ana tafiya me sujada ba haka ake yi ba rabbana wa lakal hamdu a tsaye ake faɗi tunda akwai azkar da ake hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فقط ياكي idan za a yi sujada kabara yake in ka ji liman ya ce Allahu akbar bar din nan ya fito na karshe ya yi sujada kenan kai ma sai ka sunkuya ka yi sujada shi yasa duk waɗanda suke sallah da tsari zaka gani inda zaka tsaya a gefe zaka ga liman yayi sujada dukkan su suna tsaye amma masu ganganci liman yana ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wani ya fara tattarawa yasa kun gani idan ina sallah nake ce wallahi ba domin ganganci a cikin sallah wani abin nan bane sai kai haka sai sai in ki tafiya sujada ne eh ai kaga dole in yaje zai dawo sai in ki tafiya zai abi to in kaga an maka haka to gobe da Allah ya kamata ka gyara ai bai kamata ka yi ka riga liman ba tun daga abin da annabi ya ce wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada sai ku yi sujada wannan kenan to sai dai annabi ya faɗi wata magana kuma وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا لمن يصلى أزونته كما أزوني ذاك يصلى جمال علي شاغامو shine aka saki liman na kamsu salawat sai yazo bai da lafiya da yazo bai da lafiya ya ce gaskiya shi ba zai iya tsayuwa ba zai yi sallah a zaune to dukkanmu masallaci sai mu zauna إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه أقوم فرقم حديثي kun ga masu lafiya sun bi limamin su wanda bai da lafiya saboda haka ba daidai bane duk liman bai da lafiya ba zai iya ruku'a da sujada ba a ce ba zai ja sallah ba shine aka kawo hadisin nana Aisha annabi bai da lafiya ki ja sallah yayi sallah a zaune suka yi sallah a zaune da sun tsaya sai musu isharar ce ku zauna ya ce saboda yana zaune kuma ku zauna ina fata an gane to amma akwai option akwai option akwai sassauci amma mafiya yawan limamanmu a yanzu idan mutum ba zai iya ruku'u da sujada ba in ya zo sai ya ce wani ya ja sallah zan ya sauwake wa mutane amma in ya kafe ya ce shi ne liman ko za akwai masallacin ma da ko ɗani ba su bayan ba amma masallacin mu na ahlus sunna to zaka rike masallaci ne ka ai ba gado bane akwai limamin da in kuka jira shi bai zo ba kuka sa wani sallah idan ya zo kusa da limamin da kuka sa zai zo ya tsaya yana kokarin ture shi ya karba to yanzu idan sallan isha'i ne an yi raka'a biyu sai limamin asali ya zo ya ture limamin riko dan dani sai ya karba ya karasa sai ya yi biyu kuma za ku jira ke yi biyu ne kuna koya za a yi kun ga ya rikita sallah ya ya rikita sallah to shi yasa za ga masallatan ahlus sunna su ba su da wannan abin nan tunda liman yana nan ma zai sa wani ya ja sallah dalilin da yasa koda wani yayi tafiya eh koda wani yayi tafiya ya tafi wani waje akwai mai jan sallah daman matanka ɗaya tana nan ɗaya tana nan to ko ka yi tafiya ba da wani nake yi ba fa Allah ya taimake mu to bari mu ji ruwayar nana Aisha radiyallahu anha qalat tace salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi baitihi wa huwa kaki annabi yayi salla a gida bai da lafiya fa salla jalisan sai salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyaman sai waɗansu mutane suka yi salla a bayansa a tsaye fa ashara ilaihim an ijlisu sai musu ishara yace ku zauna an ijilisu nan ya sa an ijilisu in ka raba kenan ya ce ku zauna ya gwada musu su zauna sai suka zauna falamman sarrafa lokacin da ya yi tadda sallah kala sai ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bi an sanya muku liman ne domin ku yi koyi da ki kun ga anan babu falatar talifuwa ne a wacce ruwaya amma dai wannan lafazi kun san innama adatu hasrin ne in aka ce adatu hasirin shine fa tana tattara abubuwa da yawa ta kan kore sabaninsa in liman ne liman ne karka kuskura ka saba ma liman a ko menene sai yayi kai kuma karka zama wata ansa don kai ba sa ansa bane sai yayi sannan kai fa idza raka farka'u idan liman yayi ruku'a ku yi ruku'a wa idza rafa farfa'u idan ya dago ku dago kaga wannan hadisi babu wannan وإذا قال سمع الله لمن حمده sannan idan ya ce sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamdu ka ce rabbana lakal hamdu domin mun taki mun samu rabbana wa lakal hamdu idan ka zo ka ce rabbana lakal hamdu sai ya ce kar kawo izala nan alhali hadisi ya tabbata hadisi ya tabbata اللهم ربنا ولك الحمد ina jin haka da ake fada ko eh okay walaka alhamdu eh ina jin kaman ba filatani ne bai yi larabci sosai ba eh ai in yace wala to ai kaga babu kenan walaka ne yine daidai to rabbana walakal hamdu rabbana lakal hamdu duk ɗaya ne wa idza salla jalisan wa sallu julusan majma'u idan liman ya salla a zaune to kuma ku yi salla a zaune gaba ɗayan to wannan shine yake dada tabbatar da cewa in liman yana da lalura ya zo ya salla a zaune to ku yi salla a zaune to sai dai akwai wata ruwaya tana na Aisha lokacin da annabi bai da lafiya eh ko da yake annabi ya hau kan doki sai doki ya jefar da shi annabi ya taba hawan doki doki ya jefar da shi da doki ya jefar da shi ya kwana biyu bai ya taki sallama a zaune yake yi lokacin da yake jagorantar mutane a zaune suke sallah lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai shekara 63 lokacin da bai da lafiya yayi wani rashin lafiya wato rashin lafiyar sa na karshe akwai lokacin da ya fito da ya fito sai ya jagoranci sallah amma shi yayi sallah a zaune ne Abubakar bin Abi Kuhafa yana tsaye a jikinsa shi a tsaye yake sallah abinda annabi ya yi shi yake yi ina fata an gane a lokacin ne aka samu ladanci saboda annabi yana daga muryar sai zai ce Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu saboda bai da lafiya bai daga muryarsa shine Abubakar bin Abi Quhafa yake dagawa dalilin da yasa masu ladanci a cikin sallah suke ce su hujjar su kenan tun da ƙarshen rayuwar annabi ne kuma ba a goge ba su kuma malamai suna cewa da lalura in akwai lalura liman ba a jin muryarsa yanzu ana sallan juma'a sai aka dauke wuta in aka dauke wuta to fa dole sai an samu wani mai kakkab abin nan murya ya daga wani masallacin ma sai ka ji dole sai an samu mutane kamar guda uku ko hudu wannan yana yi wancan yana yi domin saboda na nesa masu ji in babu lalura ba za a yi haka ba manzo Allah yana sallah a zaune Abubakar bin Abi Quhafa yana sallah a tsaye a gefensa sauran mutane suna sallah a baya sauran mutane suna koyi da Abubakar bin Abi Quhafa shi kuma yana koyi da manzon Allah to me yasa da annabi yayi a zaune Abubakar bin Abi Quhafa bai yi a zaune ba sauran mutane ba su yi a zaune ba shine wasu malamai suka ce wannan da annabi yayi a aikace a karkin rayuwarsa ya soke waɗannan hadisai guda biyu da ya ce idan limamin ku ya tsalla a zaune fa sallu julusan ajma'u ina fata an gani amma wasu malamai suka ce ba sokewa aka yi ba ba sokewa aka yi ba an ba da mutane zaɓi saboda haka in liman ya zo yana yi a zaune to suna iya zama gaba ɗaya idan kuma ya ce su tashi to suna iya tashi gaba ɗaya in yace su zauna to su zauna sai sallah zaune wannan kan ba wanda zai yi taurin kai duk wanda ya yi taurin kai zai ba ta sallah tunda umarnin liman ne na majo ilal imamu ne san mabi ina fata an gani to saboda haka akwai option akwai zabi sai hadisi na gaba an abdullah ibn yazida al-khitmi al-ansari radiyallahu anhu kala حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهرا حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا ثم نقوا سجودا بعد wannan hadisi shi kuma ya gwada mana yadda sahabbai suke bin umunnin annabi tun hadisai na sama umunni ya bayar wannan hadisi da muka karanta a aikace ne hadisi ne wanda karbo daga Abdullahi bin Yazid al-Khitmi al-Ansari radiyallahu anhu shi wannan tabi'i ne ba sahabi bane tabi'i ne qala yace haddathani al-Bara' bin Azib yace al-Bara' bin Azib yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai dai kuma yaro ne karami sun yakin Badar ma da aka yi bai je yakin Badar ba saboda yayi kankanta eh yayi kankanta ya ce wa huwa gairu kazubin ya daɗa ƙarfafa zancen ne ya ce wannan sahabi ba makaryaci ba ne ba wai yana nufin cewa akwai sahabbai makaryata ba ne babu sahabi makaryaci eh in kuma ka samu wani aka ce maka gaki sahabi ne makaryaci to munafiki ne za ku ba sahabi ba ne shi ne bambanci ya ce ba makaryaci ba ne ba ya karya to kai ma ya kamata liman ka bar ƙarya mai wa'azi ya bar ƙarya sannan kuma kai ladan ma ya bar ƙarya mai kiran sallah ma ya bar ƙarya dattijo ma ya bar ƙarya saboda ƙarya tana da muni aini a ka'ida ma a hadisi in kai makareci ne ba karban hadisin ka babban illa ce kun san akwai bambanci tsakanin wanda ya ruwaito hadisi bari yi bayanin wani abu haka mutum ne sai aka samu kwakwalwarsa tana da ɗan matsala yakan yi hadda ya manta ko yakan samu kuskure wajen hadda da kuma wanda shi kuma a cikin ɗabi'unsa ne akwai matsala to a cikinsu aka samu ɗaya a cikin layin hadisi chain abin nan chain na hadisi sanadi na hadisi to kai ma ka sani wanda ɗabi'unsa aka samu matsala to hadisinsa ya fi muni don an fi rusa hadisinsa akwai wanda shi kuma kwakwalwarsa ce ko shekaru ana iya samu to su idan an ji hadisansu ba a korewa gaba daya don saboda an samu malaman da lokacin da suke cikin gajiyan karatunsu komi yana tafiya daidai amma da shekaru suka yi musu yawa shekara 80 sai aka samu suna da rikita abubuwa to ko da na shekaru saba'in ne aka samu karatun ba a korewa sai a kwatanta da na waɗansu domin a gane wanne ne daidai ina ne ya kuskure saboda ai kaga kuskurensa halitta ce wato lalura ce ina fata an gane amma ƙarya mummunan dabi'a ce yaudara cin amana ko a ce sata eh to kaga wannan yakan yi illa maganan da ya faɗa ma kwata-kwata ana iya rusa ta takan iya zama compacted ko weak hadith eh, very weak ma hadisin da za a same shi wato da'ifun jiddan Allah ya sauke na'am yace haddathani al-bara'u bin azib al-bara'u bin azib ya bani hadisi wa huwa ghayru kadhub yace shi ba makaryaci bane قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قال yace annabi ya kasance a cikin sallah idan ya ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa shi ne fassarar sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya gode masa lam yahani ahadun minna zahra yace a cikin mu ba mai lankwasa bayansa ba mai lankwasa bayansa ya tafi sujada hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sajida yace wallahi sai annabi ya fadi yana mai sujada sai yayi sujada tukuna sun manaka wasu judan ba da sannan dukan mu fadi mu yi sujada wadda Allah yana da kyau a dinga takafan ba a bar gaggawa a cikin sallah in ma ka yi gaggawa ka riga liman dole ka je ka jira shi yasa a can baya na faɗa muku na ce wallahi ba domin ganganci ba da daɗi ba ba da kyau ba sai amma duk da haka wani lokaci in na zo yana jan sallah inda haske ko musamman na sahun gaba nakan ga wani yayi yunkuri sai in ki tafiya sai in ci gaba da addu'a sai ga wani ya wani sun kuya haka in ya gaban je ba sai ya sake dawo yana da kyau ire-iren waɗannan rinka guda ba daidai ba ne eh na'am to kaji sahabbai suna yi a aikace to wannan ba wa yana nufin wajen sujada ne kawai ba tun da can baya an faɗa mana sai annabi ya yi kabbara suke yin kabbara yana karatu sukan saurare shi idan ya yi ruku'a sannan su yi ruku'u idan ya ɗago sannan su masu ɗago sai ya yi sujada sannan su yi sujada idan ya ɗago sannan su ɗago in ya sake kaiwa sannan su sake kaiwa idan ya ɗago sannan su ɗago idan ya miƙe sannan su ma sai su miƙe gaba ɗaya to haka kowace raka a zan abin da ake so in an yi haka an yi biyayya wa liman wannan shine tsarin shugabanci to yanzu kuma bari mu koma ta kan liman eh ga hadisin da zai koma kan liman koma hadisai ana bi hurairah radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza salla ahadukum lin-nas falyukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wa dhal-haja wa idza salla ahadukum li nafsi falyutawwil ma sha'a to kaji fa hadisin babban sahabin nan Abu Hurairah Allah shi kare ya dare sai ce lalle annabi ya ce idza salla ahadukum linnasi idan ɗayan ku zai yi sallah ga mutane fal yukhaffif lalle lalle shine fal lalle wannan l din nan wannan lamun din nan shine lalle fal yukhaffif lalle ya sassauta saboda me fa inna fihi mudda'ifa cikin su akwai mai rauni wane ne mai rauni aka ce masu shekaru da yawa wasaƙima akwai marar lafiya shi ma mai rauni ne duk mutumin da ya yi rashin lafiya zazzabi ne ko typhoid ne ko menene sannan kuma ba zalhaja akwai mai akwai ɗan ujila akwai ɗan ujila wanda shi ya zo wucewa ne ya ji za a tada ya kama sai ya shigo to shi ma yana da haƙƙi eh ko mun yi tsallake eh mun yi tsallaken guda ɗaya ko da na 79 ok to mu koma da baya mai ana bi hurera ta radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala abu hurera yace annabi yace idza ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin a cikin sallah to ku ce amin فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة duk wanda amin ɗinsa ya yi muwafaka da amin ɗin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa laifi aka ce zam wanda yake bai takara ya karya ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake samu na kankarar zunubai sai dai wannan hadisi da aka kawo shi a zanzakani malamai sun ta fassara da yawa sai ka ji zaliman ya ce amin sannan ka ce amin waɗansu malamai haka suka ce kuma suka daɗa ƙarfafa ƙarin bayani ne akan fassarar inna ma duk ilal imamu ne yutan ma bihi fala tattalifu alai kamar yadda muka karanta waɗansu kuma suka ce ba haka yake nufi ba don a ka'ida lokacin da liman yake karanta fatiha za ka saurare shi domin na fi goyon bayan wannan fassara in dai liman yana karanta fatiha a bayyane to za ka saurare shi in yana yi aboye dole ka karanta shi ne bambanci lokacin da liman ya ce ghairil maktubi alaihim wala dhallin ba za ka jira ki sai ya ce amin ba immediately sai ka ce amin shi ma a lokacin liman yana faɗin amin domin duk wanda yake sauraron lasika in dai karatu ana ya lasika zai ji wasu limaman suna amin a lokacin da mamu suke cewa amin duk a lokacin ne mala'iku suke cewa amin ina fata an gani to kun ga shi yasa aka kawo mana wannan hadisi ya zama a tsakani domin a gwada maka wajen amin din nan ba sai ka jira liman ba amma dai ana nufin cewa shi ma liman ya ce amin saboda waɗansu sun ce liman ya karanta fatiha shine nasa ko kuma ma mu ku ce amin aka ce a'a idza ammana al-imamu fa aminu lokacin da yake ce amin kuma ku yi amin ko haka ya kamata ku ba sai yayi ba fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi lokacin da mala'iku suke fadi kai kake fada to za ga fata maka zunubanka gaba daya shi yasa musulmi shi yana da hanyoyi da yawa wanda Allah zai gafarta masa zunubansa musamman gidan mutum yana sallah wannan yana daga cikin albarkacin sallah amma in baka sallah hatsari ne eh mutum baya sallah ko yana yi jefi jefi ko shi kadan sai yake ya gida hatsari ne inda mun yi bayani a can baya to mun karanta ko to sai wannan hadisi kuma shi da aka biyo ta kan liman an hana liman tsawaitawa fal yukhaffif saboda bayan liman akwai mai shekaru mai rauni akwai mara lafiya akwai mai bukata wa idza salla ahadukum li nafsi idan liman zai salla idan ɗayan ku zai salla wa kansa sallar nafila kenan annabi ya ce fal yutawwil ma sha'a ya tsawaita yadda ya ga dama in ka ga dama ka ɗauko bakara ka sauke ka ɗauko ali imrana ka sauke ka ɗauko nisa'i ka sauke ka ɗauko ma'ida ka sauke sannan kuma ka ɗauko suratul an'am ka sauke ne so sai ka ruku eh sallar nafila to sai dai ya jama'a inda gizo yake sata annabi fa akwai lokacin da ya zo ya fara sallan azahar wani sahabi ya ce wata rana annabi ya kai shiga sallan azahar kun ga sallan azahar karatun ta boye ake yi ko mutum zai tafi baki ya je ya dawo ya je bayan gida ya yi tsarki ya zo ya yi alola ya samu annabi yana raka a ta farko minti nawa mun karanta a sallan asuba annabi yakan karanta aya 60 aya 100 mintoci nawa a sallan magariba annabi yana karanta wa tur wa kitabin masur a raka'a guda ko wan najmi idza hawa ko iktarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar ko ar-rahman allama al-qur'an a cikin raka'a guda mintoci nawa ya sa malamai suka ce kar a ɗauka sassaucin nan yadda mutane suke so ne a yanzu mutanen yanzu sassaucin su ba irin sassaucin zamanin sahabbai ba ne to misalin bake shine zan buga misali kaman daga nan masallaci na kasuwar kaji za mu buga misali kamar rana bawu din nan na rana bawu din nan na na sabon mawal din nan da aka bude eh ranar ba din wajen gidan alikwara eh eh eh daga nan kilomita nawa ne rabin kilomita zai kai rabin kilomita ko ko kilomita daya eh to sai dai rabi A, kilomita fa milkan nawa ne alfa zira'in inji mai iziya zira'i dubu fa shine dubu biyu shine fa mil daya yanzu a dinka gwadawa daga nan zuwa wannan rana ba mutum nan abin nan zira'i nawa ne abinda muke magana to mu buga misali dai da wannan rana ba mutum mutum ya je ya dawo eh ina ganin daga masallacin annabi ka kwatanta da bakai sai dai in zaka je karshen baki sai dai mu dauka ran about din nan na kasuwa na wajen tashan ma ka je ka dawo ka shiga bayan gida ka yi alwala ka zo ka samu ana raka'a ta farko yanzu za ka je ran about din nan na wajen yankari ka je ka dawo minti nawa ka shiga bayan gida ka yi alola minti nawa leman yana raka'a guda shi yasa abinda ake so leman wani lokaci ya jazare wani lokaci kuma ya takaita ya dubi yadda yanayin mutane suke kamar yadda makaranta wani hadisi a can baya annabi idan ya zo sallan isha in ya ga sun taru maza maza sai ya musu idan ya ga ba su taru ba sai ya jinkirta musu saboda haka idan lokacin sanyi ne akwai yanayin da ake akan dan ja sallah idan lokacin zafi ne ana takaitawa eh kaman a yanayin mu na nan saboda haka kar a dauka kawai daga an zuwa karanta alamtara kai fa ala rabbuka bi asabil fil sannan kuma a layin banki layin ATM zaka je ka bata lokacinka idan kai pensioniya ne zaka je layin sikirinin na karban pension zaka bata lokacinka ba za ka yi gunaguni ba idan kana da abin hawa zaka je ka samu traffic wato an zo an samu an samu menene cunkoso musamman a manyan birane sai ranka ya ɓaci da ba za ka yi ta gunaguni ba amma dai gashi sannan kana cikin mota da kai kana Allah Allah ka tsallake sai liman ne saboda ka raina ki idan ya dan jazare ya abin nan ka ce limamin nan yana tsawaita to ba haka bane yawa in baka yi takatsan mun ban kun je lahira za ku yi shari'a da liman ina fata an gani amma kai kuma liman ka ringa sassautawa domin hadisan nan duk kakaf gaba daya zuwa kusan karke wato sun fada ne akan liman ga hadisi na gaba ana bi mas'udin al-ansari radiyallahu anhu haka ne ko eh nan ya ce al-ansari al-badri radiyallahu anhu abu mas'udin al-ansari mutumin madina ne al-badri wadan suka ce yana zaune a badar ne wadan suka ce kuma ya halarci yakin badar saboda duk sahabin da ya halarci yakin badar darajarsa daban ne لعل الله طلع على أهل بدر فقال ابحثوا ما شئتم فقد غفرت لكم Allah ya ce wa waɗanda suka halarci yakin Badar su aikata duk abin da suka dama Allah ya riga ya gafarta musu ba zai shiga da su ta ba su yan aljanna ne to wannan sahabi yana cikin su radiyallahu anhu qala yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala wani mutum ya zo wajen annabi sai yace inni la ta'akharu an salati subhi min ajli fulani yace lalle ni nakan yi jinkiri sallar asuba sai an yi kusan ruku'u tukuna sannan nake zuwa saboda wani illi man wani ne yakan ya ya ta lokaci mimma yutilu bina yana tsawaita mana karatu na fitan hankali qala wannan sahabi yace فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلب في موعظة قط yace ban taba ganin annabi yayi fushi a cikin wani wa'azi ba da dai akadda mimma gadi ba yawma idin fiye da fushin da yayi a wannan rana ranka ya baci fa qala shine sai yayi jawabi wa mutane gaba daya yace ya ayyuhan nas yace ya ku mutane inna minkum munafirin lallai a cikin ku akwai masu koran mutane masu tarwatsa su ba daidai ba ne ayyukum amanna duk wanda zai jagoranci mutane sallah falyujiz ya takaita fa inna min wara'ihi al-kabira lallai a bayan sa akwai mai shekaru wa da'ifa akwai mai rauni wa zalhaja akwai mai bukata wanda shi ya tsaya ne yayi sallah mai yawa ma bai taba sallah a wajen ba to malamai sun ce a ƙara da hadisin mu'azu bin jabal eh mutane za su je su wune suna aikin gona in suka zo sai su tsaya masallacin sai sallan magariba sai sallan isha'i shi kuma sai ya je ya yi sallan isha'i tare da annabi sai ya dawo kuma su jira shi dole tunda shine limami ratibi a unguwar sai ya jagorance su sallan isha'i in ya zo sai ya kama bakara ya yi ta ja sai ya ji ya gaji tukuna sannan ya ruku ranar kawai da aka zo wani shi kuma ya gaji a gona dama ya gaji tiɗin da mawazu bin jabal ya tsawaita kawai sai ya balle ya cika sallarsa sai sauran mutanen da suka saba suka ce munafiki ne eh ballewa yayi ai dama yana ɗaya daga cikin inda aka ce mamun ya balle sallarsa bata wace ba eh akan wannan ne aka yi tumbaji ashe shi da ya balle ya cika sallarsa kawai sai ya je wajen annabi ya faɗa masa annabi ya ce a kira mu'azu aka kira mu'azu ya ce a turidu an ta kuna fatanan ya mu'azu to anan ne ya kira sunansa ƙwallo-ƙwallo amma kun ga wannan hadisi wanda aka kawo karanta annabi bai kira sunansa ba sai ya yi gargaɗi na gaba ɗaya ya ce to in za ka jagoranci sallah ka sassauta wa mutane za mu samu ƙarin bayani akan hadisin can gaba saboda haka limamai su sassauta amma kuma su lura da yadda ya kamata su sassauta ko kuma mamu a barguna guni yawwa kara fifita duniya akan ayyukan addini to wannan shine karshen babin limanci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gobe Allah kai mu nace mu yi hakuri ba za mu yi karatu ba yasa na yau din muka ja da yawa